الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu zalimi za mu tashi a farkon babi ko kuma da ce farkon littafi kitabul masurat wal mulah wannan shine kusan babi na kusa da karshe a cikin littafin riyadu salihin wato wanda ya tattaro al-manzura shine hadisai da aka tattara waɗanda suke magana akan tafi tafi tafi daban-daban kuma masu matuƙar muhimmanci wato can baya malam ya tattara hadisai kowanne ya masa babu kowanne za ka ji hadisai yana magana akan babu kaza babu kaza to yanzu wannan da ƙarshe sai tattara hadisai kenan za ka ji hadisi da ke magana a kan komai abubuwa da dama daban-daban daban sai su masu babu guda sai soma da babu a hadisin dajjal wa ashiratu sa'a wa gairiha yace babu na hadisan da suke magana a kan dujjal da kuma sharuɗin tashin alkiyama da waninta dujal hudu da takwas da tara dujal a ya san shi o ana jin su Allah ya raba mu da shi dujal mutum mutum ne daga cikin mutane uwa ne ta haife shi kaga ilo ne na tafa ko aljani ne na ko wata halitta a'a dan adam ne amma kuma ya zo duniya da dadewa kuma yana nan magana da nake yana nan a duniya ba nan gaba za a haife shi yana nan sai lokacin kamar yadda siyasi da mazu suke nan kamar yadda iblis yake nan ai ka san iblis ba nan gaba za a zai zo ko yana nan ya juji da majuji ma kaga suna nan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar mana suna nan to shi ma dujan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana yana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ba sahabbansa labarin dujan yakan ba su labarin dujan har aka samu wata rana a to a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake cewa origin nashi bature ne shine ake me sunan shi ma na Tamimu Jari Sayyidina Tamimu Jari bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ba sahabbai labaran dujjal sai sai na tabi mujari da ya zo ya musulunta sai yake ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ran da ya je ma ya dawo yake zuwa ya zo yake ba da annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ya so ba shi labari cewa ya rasulullah mun yi tafiya mun shiga jirgin ruwa mun je ruwa jirgin ruwan ya lalace a tsakiyar ruwa wato ya zama kowa yana ta kai shi sai dai muka hau katako ba mu san inda katako ke tafiya da mu ba sai inda ya ga dama ina nufi ba mu ya zama ba da ana tuba kwale-kwale an san inda ake tafiya yanzu kuma maganar tsira ne sai kawai inda ruwa ta kai mutum to ya ce suka hau katako su biyu su biyu da wani bawan Allah wasu ma sun abin nan da haka sai ya kai su wata gaba a cikin teku ba san ina ba haka suka ga ka san wanda yake cikin ruwa zai halaka da inda ya gaba to Allah ya taimake shi sai fita ko ina gaba ta kai ko garin su zaki ne Allah kiyaye ina nan mutum yana jin tsoron kan ruwa ko suka fita sai suka ga wata halitta wata halitta hadisin yake ba da siffanta cewa ba ka bambance samanta da kasanta sun cikin ta gashi to ka san gudu wani yake samu na gudu ba ai gudu waje yake samu in abu ya zo na rashin gudu ba inda za ka kai ba inda za ka sun sabga a ruwa sun ga wani halitta su dai ba abin su koma ruwa ba na kuma fili ne falali ba inda ba gidan kowa kaga kawai suka tsaya amma maki da suka yi ta musu magana ta suka amsa mata magana ta mutane har suka matan suka musamman suka tambaye sai bayan sun da ta ji dabba ta ji cewa mutane ta ji ci a ga can ɗaki ɗaki ne haka yadda ka san ginin coci suka ce akwai wani mutum a ciki ku je zai so ya ganin ku wato tunda ku Allah ya kawo ku wannan jazirar ku je zai so ganin ku shi da suka je ya ce sai suka samu mutum an masa daurin butan malam da sarƙa daure shi daure ta ko ina daga ina kuke tambaye su har ya dinga tambayar su labarura na na tekuna na rafuka cewa kogin gari kaza yana da ruwa suka ce har yanzu akwai ruwa a gari ya ce to ya kusa tsaya dabino bishiyun dabino na waje kaza suna ƴaƴa ke yace musu ya kusa sun kusa dainawa haka ya dinga musamman da yace to duk ya tambaye su sai yaji alamun lalle lokacin fitan shi ya kusa cewa lalle lokacin da za a sake shi a kunce shi ya fito ya kusa zuwa don duka alamun takin alkiyama waɗanda za su bayyana dujal ya zo duniya duk sun bayyana saurayen iris saurayen kaɗan manya-manya alamun tashin alkiyama wanda malumar musulunci suka bayyana kusan tamanin da da bakwai a yadda malumma yanzu suka yi lissafin su guda tamanin duk sun tabbata saura guda bakwai su kuma wannan bakon hayashi wannan yana ciki bayanan dujjal na ciki fitowar tsiya su da majuju na ciki fitowar rana ta ta yamma yana ciki a fitowar abin nan hayaki da zai turlake duniya yana ciki a ga sunan da sauran zuwan annabi isa yana ciki haka nan in ka dinga za ka samu guda bakwai wanda su suka rage daman su kuma da sun zo duniya ta gama idan akwai ɗaya daga cikin su ma ya bayyana babu ba maganar ofis ba maganar kasuwa wuta market ba za a je ba in ma ka ga wuta market a buɗe kanti a buɗe ba ba ko shiga ba za ka yi ba don kwana kan civilian ma za ka gan shi a buɗe ba mai gadi ba mai shiga duk kasuwa kan tana da abu da kaya ba mai diba to ba abin da za ka yi da su an shiga wani babi duniya za ta shiga wani babi shine babin tashin alkiyama Allah ka ba mu ka da haka annabi lokacin da ya zo duk wannan labarin ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce shi da kai shi ya ce wa sahabbai ake a tara sahabbai yace ku zo ku ji labarin da nake ba ku a bakin wani da ba ni ba wato labarin jidal ya ji yadda yake haka aka yi yake ga haka ya ba shi labari da haka idan lokacin shi ya zo haka zai zo ya fito shi yasa malai koma da hadisin sa da kuma sharadar tashin alkiyama bismillahir rahmanir rahim an an-nawas bin sam'an رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا حتى ظنناه في دائفة النخل في دائفة النخل فلما روحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فكفرت فيه ورفعته حتى ظنناه في لائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم يخرج وأنا فيكم وأنا حديدكم دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حديد نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قدر عينه كافية كأني أشبهه بأبد العزى بن قتل فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه أتكفينا فيه ثلاث يوم قال لا اقدروا له قدرا قلنا يا رسول الله وما إسراؤه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر فتمطر والأرض فتنبت فتروه عليهم سارحتهم أطول ما كان زرا وأسبغه دروعا وأمده خواسرا ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كي عريس النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيجربه بالسيف فيقطعه جهلتين رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل ويحلل وجهه يدحك فما بين ما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين محورتين واجع الكفي على أجنحة ملكي إذ دعت رأسه قدر وإن تحجر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي إلى عيش ينتهي درفه فيدلبه حتى يدركه بباب لبس فيقتله ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه فيمسه عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم إني قد أثرت عبادا لي لا يداني لأحد بكيالهم فخرج فحرز عبادي إلى السوق ويبعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة دبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة الماء ويوصل نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأهلهم خيرا من مئة دينار لأهلكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم أصحابه وأصحابه عليهم السلام إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم النقب في ركابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يحدث نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موجع شبر إلا منعه زهمهم ونتلهم فيرغب نبي الله عيسى واصحابه رضي الله عنهم الى الله تعالى فيرسل تع- الله تعالى سيرا كأناك البخت فتحملهم فتدرهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عز وجل مدرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلكه ثم يقال للارض انبتي ثمرتك وردي بركتك ويومئذ تعكل العتابة من الرماة ويستذلون بكه- آه، بكهفها ويبارك في الر- في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الزئام من الناس واللق- واللقحة آه، من البقر لتكفي الكبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذة من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم حتحة آبائهم فتقبل روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار النار يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم mun taba karanta hadisi dogo irin wannan wa ko to kai da shi ka shiga maganar tashi kiyama ai ka zo dole kai dogon hadisi a an samu wannan hadisi daga Nawas bin Sam'an yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin hujjan da yamma wajen ba da labarin sai manzon Allah yana daga murya yana saukarwa yana daga murya yana saukarwa yace har muka ji tsoro sai muka dauka dutsen din ma yana cikin dabinan bayan garin Madina da manzon Allah ya gama kawai shigowa ya rage masa yace tsoro ya kama mu ya ce washe gari da muka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da kai shi sai ya gane cewa lalle mun tsoron tafiya wato ya ga alama fuskokin mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya same ku na ganku jiki yayi sanyi shine sai suka ce ya rasulullah ai je ne labarin da ka babu na dujiyar abin ya taba mu kana daga murya sama kana saukewa amma mu sai da muka mun dauka ma kawai kana idarwa za mu ga ya hauro ina nufin ya zo kusa kusa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ni ba ma ba dugar nake ji muku tsoro ba yace abinda na fuji muku tsoro akwai abinda na fi muku na fuji muku tsoro fiye da dujal yace dalili ko idan dujal ya fito ina nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni zan muku maganin sa sallallahu alaihi wasallam inda zai zo ina na yace kowa zan ce je zauna kawai ni zan muku maganin sa yace amma fa idan ya zo bana nan to kowa mushi zai tsara kansa sai yace Allah kuma shine majibuci na akan kowanne wallahi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana san mu yana san mu kuma yana san mu tsira sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato shi dujal zai fito yana mai shafaffen ido daya yace har ma kamannin sa yayi kama da wani da ake kiran shi wato Abdul Uzza bin Qasad wani ne wato ido ne daya ba wai idan babu ya shafe ya kulle ba ga idan amma babu ruwan ido na ga ido ga alama ido amma baya gani hmm eh a ya dishe babu ruwan idan amma ga ramin idan na sunan shi a ido biya ba wai agoshi ne idan shi ba Kuji an taba kwanakin haifuwa wani yaro mai ido daya ana ta tura shi a intanet wani jami na shiga wani jami shi wannan idan shi guda biyu ne amma ɗaya kuma babu ko da ya iyaye ko wannan da kuka yanzu ake fita muku a jikin kwalin suga ai alamar idan shi ne ido daya wani ayi za ka yi ta gani ido daya ido daya ido daya da masu toshe ido daya suna wasanni na ai duk masu shirin tarbar masu shirin tarbar shi ne Allah ya tsare maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin ku duk wanda ya iske shi to ya karanta masa farkon suratul kahf farkon suratul kahf kake nan ko da wannan ma ya kafi ka da suratul kahf ina nuhu ko da saboda dujal aya karanta musu wato ayoyin nan na farkon suratul kahf والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أي من لينزل بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا سوري نعم فلعلك باكئ نفسك على آثاره لا يؤمنون بهذا الحديث أثرا إنك إلا آية مؤكدة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى المدية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا goma daidai nan a ƙarfon kwana ne kullum aya ɗaya za ka haɗe na kullum ka yi aya ɗaya to duk wanda ya halitta wannan Allah zai tsare shi daga musifar duniya kuma kun san musifar duniya kuma kana makabarta ne yana iya zuwa ya kada kai duk da malamai zai ta magana irin tayarwa amma dai kowanne ne ai Allah ya sa zuwa zuwa kabar mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi shi dujal zai fito ne wato zai fito ne a wani waje wanda ake kira shi kalla tsakanin sham da iraq a nan zai fito in ya fito zai watsa barna a bayan ƙasa dama da hagu ko ina duniya zai rikita duniya da barna har manzo Allah ya ce ya ku bayan Allah ku tabbata akan imani kada rigimar dujar ya fito ya sa ku rude saboda zai zo da abin da zai rude mutane zai zo da abin da zai rude mutane shi yasa wasu ruwayoyin hadisan ina jin suna cikin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya so mabude hadisi da yake tsaya wa sahabbai cewa tunda Allah ya yi duniya Allah bai taɓa jarabar duniya da fitina irin fitinar dujiyar ba saboda ai wato har na kabari bai huta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah ku tabbata shi ne sai sahabbai suka ce ya rasulullah in yazo kwana nawa zai a bayan kasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwana 40 zai kwana 40 40 days sai manzo Allah yace sai dai kwanakin nasa ba irin kwanakin ku ba zai kwana na farko tsawon kwanan farkon zai kai kwana 360 kwana ɗaya tsawon kwana 360 shekara yace kwana na biyu kuma zai kai kwana talatin ba ku ce wata ɗaya kwana na biyu zai kai kwana bakwai na uku zai kai kwana bakwai sati daya yace amma saura kwana ashirin da bakwai daidai suke da awa ashirin da hudu kaga sahabi ya ji cewa za a kwana daya tsawonsa kamar shekara shi da mun su sallah abin da kenan su a to yaya kuma shi ya sa ma farkon abin da suka so ma tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah a wannan ranar to sallar kwana guda ta ishe mu tun da tsawon ranar kamar shekara ne kuma a duk rana ɗaya muna sallah biyar to inda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce eh ta ishe ku ai da kaga idan aka yi sallar azhar kaga ai da aka sai an yi wata kusan uku ko ba ku gane misali ba in aka yi la'asar kafin ai magariba sai an yi kusan wata uku to biyu ko da doriya in aka yi isha kuma kamun ai wajen wata hudu ko da doriya kamun asuba ta yi sa'annan daga nan shi ma haka aya an gane za a dade ba a yi sallah ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh sallar rana guda ta ishe amma bai faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbai ya ce a yace wannan a ukuduru da mukadara cikin cikin cikin tafi lokaci kun ga aikin da agogo zai yi saboda me tunda za a yi dare a dade wataƙila da in rana ta hawa da lokacin yiwuwar haka kafin mu ga safiya sai an yi kusan wata biyar ko kamanni haka eh ayan gani kana zama ana ranar kusan wajen wata biyar da doriya shi ma ne so a zama a bar nan wata ɗaya da rabi na asuba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku duba lokacin sallah ku kaddara lokacin sallah yanzu ga shi dare ne za mu duba to yanzu dama mun saba yanzu karfe bakwai insha Allah zuwa karfe biyar da da kwata ko da abin nan asuba ta yi na to kaga biyar da zaran biyar da kwata ta yi sai mu sallah asuba muna nan kuma mu kirga mu ce insha Allah zuwa karfe daya azhar ta yi azhar in mun ga lokacin yayi mu yi azhar amma duka za mu yi azhar cikin me cikin dare za mu yi la'asar cikin dare za mu yi ta azahar da la'asar cikin dare ne da haka nan za a samu lokacin da ko da yake za su yi za su yi ba ma nan insha Allah na a Allah da ba ma ba ma abin da za ka yi yanzu ma wasu kuɗin daga za su yi gari ko jirage Allah kiyaye za a zama ko an waye gari da cikin wato da rana ana sallar isha ana magariba ana isha ana magariba ana isha ana dan ana ta duba lokaci ya zo sai ayi ya zo sai ayi ayi wannan shekara a da ayi na wata a da ayi na sati sai kuma su zama normal saura kwana ashirin da ashirin talatin da da bakwai sabai suka ce ya rasulallah yaya saurin tafiyan sai yake a bayan kasa shi dujal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa san hadari na tsiya hadari wanda iska take kora shi in hadari na gudu ba za ka gani ba guru ya wuce ba ka shi ma yake tafiya yace zai zo garin mutane sai kira su yace shine Allah maza maza su imani da shi ko su ce maza su imani da shi idan suka yi imani da shi zai ce to ai kuna son ku noma su ce eh zai ce to sama a yi musu zubo musu da ruwa sai ku ga sha sama ta barke da ruwa in ya zuba ya ce ina masarar ku da za ku zuba ku zuba in kun zuba sai ce to ya tsiro yanzu yanzu sai ya buga masara ina irin katin din nan lokacin da zuwa sai karya ake ya sa musiba kaga in aka samu marajin arziki takarai na ai magana ta kare zai ga mai wannan aikin na ce na sai mutane su ta zama arna Allah ya kiyaye da ka sai ya ce sama ta yi ruwa ta yi ya ce ƙasa ta fitar da hatsi da shuka ta fitar da haka duk abin da suke in kiwo suke dabbobin su za su yi ƙulƙul madarar su ta yi ta fita komai na su ya zama talla bijal ya zo sun yi imani da shi kaga yadda mutane suke son kuɗi na sai gyaran Allah yanzu yanzu za ka ga damashashiyar akuya ta yi kasuwa komai ya yi ya nonansu ya cika sun yi wato cikinsu ya yi girma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan ya zo gari suka yi ma da shi ya mutu wannan ta goma shi komai na ya zama abin daɗi sai ya wuce sai ya zo wani gari kuma in ya zo wani gari sai ya ce mutu su yi imanin sai ba za su ba shi ba Allah ba idan ya wuce ya bar garin duk dabbobin su zai mutu duk shukokin garin sai su kya mishi hakan ba ta haka yawa za su shiga mota su bi shi a wani zai nemi gari ina yake a ce mana yana ya kai lafada zai ga da ya zauna cikin wannan talauci gara ya je ya yabi shi ana ba shi labarin gare ka za ka kaman masha Allah na komai yayi nan kuma gashi dabbobi komai sun mutu shuka ta mutu dabbobi sun mutu anya wani ba zai shiga mota a shi ba Allah ya kiyaye da ka sai su waye gare duk garin nasu babu kayan albarka dukiyoyinsu ma kuɗin da suke da shi ma babu ya lalace dukiyoyinsu duk sun lalace idan ya wuce gari wanda yake kufai sai ya ce wannan garin akwai dukiya a ƙasa zinari da azurfa ce duk kuɗin da aka binne shekaru aru aru da suka wuce su fito sai kawai a ga kuɗi na fitowa zinari na fitowa da azurfa suna bin dutsen kamar yadda ka san kudan zuma na bin uwar uwar garke kaga ai wanda zai kauce wannan sai Allah sai wanda Allah ya tsare Allah ka tsare yana cikin wannan abu sai ya hadu da wani mutum wani wani saurayi cikakken saurayi shine sai ya ya kira shi a gaban mutane sai ya sa takobi sai ya raba shi biyu ya yanka shi biyu nan ya za nan ya faɗi sai kuma ya ce wani sai ya haɗu wato nan bangaren da nan bangare sai su haɗe sai ya tashi ya tashi yana dariya sai ya tashi yana yana dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duje yana cikin wannan ya hargitsa duniya kuma ba inda ba zai je ba makka da madina kade ba zai shiga amma da man wanda za su koma imani da shi su ne mutanen sudan sudan yahudawa sudan asbahan su ne za su koma in ya tashi daga sukan ko ita ko ina ne ta ita ne zai zo ko abuja zai su ta wallah wa'ala na can zai yi ko to amma har da abuja sai ya zo tabbas ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu garin da ba zai shiga ba sai maka da madina kai su ma maka da madina annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ne ya samu mala'iku sun mutu kawai kaji abin da zai hana shiga ba wai zai ba wai hakuri yayi ba zai shiga zai je ya samu mala'iku sun maka zobe shi kadai zai hana shi yana son ya shiga madina amma ba yanda zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bada labari yace yana bayan garin Madina sai ya samu wani saurayi wanda zai tafiya ya fito garin Madina sai ya tsare shi yana sai ya samu rabar shi daga mutanen Madina sai ya ce mishi to ni ne shine shine Allah yace kai kai ne sai to Allah ba mai ido ɗaya bane yayi masa duk abin da zai yi shine sai ya ce maka yanzu kan na gane ka gane kai ne hujjancin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin ka wani abu sai ya fusata shi ga mutane na bin sa sai ya kama shi zai kashe shi ya yanka shi ya kiyan kuwa yayi duk abin da zai yi Allah ya tsare shi ba zai iya ba zai ta yanka wuyansa sai samu wuyansa an sanya masa wani abu kamar tagulla ba zai yanku ba to ga mutane na kallo ga Allah na rigima da wani ya kasa a to sai ya ce shi ne Allah shi ne an kaga abin ya zama akwai tuka da warwara na ga wani ya gagare shi shi ne sai ya rasa yadda sai ya ɗauki shi yi hafi a majaujawa ko hadijiya da shi mutane na kallo sun yi jefa iyakacin gani idan kowa sun yi tafi ba wanda ya san inda ya soka ya ce na jefa shi wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi aljanna ya jefa shi aljanna ne dan aljanna da kaga wanda ma ya da kai madogaro da shi an yayi yayi nasara shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin wannan watsa barna a bayan da ta ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan suna cikin haka yace sai Allah ya aiko annabi Isa annabi Isa alaihi salam shi kuma annabi Isa zai sauka ne a wani wajen wani masallaci mai farin wato hatumiya a a baitul maqdis wani abin da zai ba ku mamaki masallaci yana nan Umar Farfin yanzu magana da yake ya nan kullum ce da lamar Farfin ji ake eh kuna mamaki ina ka yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan an zo ƙarshen duniya aka duniya za ta kaure da fada har bishiya da bayan wuri zai kuya a bayan ta za ta yi magana ta ce musulmi zo ga bayan wuri a baya nan ta kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi haka bishiyu za ta yace sai dai yace yace illal me garkai sai ya kira wasu bishiya ce ita kadai ita ce in ya kuya a bayan ta ba za ta yi magana ba to kun san labarin da na samu shine wannan bishiya ne ita ce ake shuka ta tsirin tsiri a cikin Isra'ila to kun san magana yanzu ita ce duk bishiyoyin da ake ado da ita a cikin Isra'ila na a ba su suka yi biyo da ba a garga tana nan baka ji ana kiran Madina aka ana kiran makarantar baki'a da baki'ul garkad ba ai wannan itacen ne da a Madina da shi ya kewaye wajen so ba su ne sai dai suna iya samun bishiyar su mata abin da yanzu ai sun wa bishiyu da yawa a mata hadin zamani na ko aure ko wani abu dan ta dinga fitowa da wuri ko ta dinga wani girma kamar yadda suka wa sauran bishiyu ga bishiyu nan kuke ganin su gas galibi waɗannan bishiyun namu ne aka ebu irin suka je aka canza sai ana kawo bishiyun turawa ba wani turawa bishiyun ka ne da ka sani su shediya su waye sai dai zasu da yake a cikin sun sha kuɗa da yanayin shaki sai su ta fito ko manya ko ƙanana ko wani abu da sauransu to ina ga abin ne kamata mu yi don wannan ba zai gamu ba sai mu tashi a zuwa annabi Isa a nan insha Allah tambayar shi wa ya ɗaura dujjal Allahu a'lam na'am ai maganar ibada tun da mutum ya zama kafiri ko a dora mana komai ko ba a dora mana ba wato in suka bi shi akwai za mu zama karanta hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo da ruwa da wuta nan ya ce in kuka ga wutar shi ku faɗa ruwa ne da sanyi idan kuka ga ruwan shi kuma wuta ce yawa da haka da haka ba wani abu bai shi ma an yi ibada ce wani zai yi mishi ya magana ta kare wani zai yi imani da shi ya kafa cewa Allah وعليكم السلام نعم نعم نعم ما تشي هبا هبا ga jama'a ba zai ba su mutum yaki yace mutum ne aure da 'ya'yan shi mata wai ya halitta ya ringa ba su da kabi halitta ba a'a shi ba fa da su ce 'ya'yansa addu'afi shi ayyansa yake magana a ba zai ba su ba ai ayyan mutum ko da ya aurar da su suna nan a matsayin ayyansa ai ba daidai bane yadda wasu mutane suna idan Allah ya hore maka kana da dukiya in ka aure yarka ai ba laifi ka taimake ta ina nan wa yake karka taimake ta ai yarka ce dan an aure ta ai ba wai ta zama ba yarka ba ce tana na a yarka duk abin da zaka ba a yarka har da ita na duk abin da musulunci ce kai adalci tsakanin yarka har da ita kuma ta ta aure ta yi laifi ne amma laifi ne da ka tana na a matsayin da da ka ba za ka ba ta zakka ba amma tambayar malam cewa to in ka ba za ka iya ba maza dan eh za ka iya ba su idan suna cikin wanda Allah ya lissafa a ba su Thank you. eh saboda wannan saboda aure ne amma suna nan yanzu idan idan idan shi mijin bai zai iya ci da su ba dan me ba za ka ci da su misali kana da hali amma haƙi ne ya koma wuya saboda shi ne ya zuwa aure amma suna nan a matsayin su na ƴaƴa na daga kai sai ka bashi nan na siwa ɗalibin Naam. Güzel. Eh masu masonic agenda. Agenda. Kaji tsoro. subhanallah ha abin tsoro ne Allah ya tsare mu da ne ko da Allah ya na sani wanda ta da ikama na ya yi sallah ba na na na sai ka huta alhalin daidai ne haka ne duk wanda yake azumin annabi dauda alaihi salam afdalu siyam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda ake kana yasumu yawman wa yaqdu yawman yana yin azumi rana guda ya sha ruwa rana guda haka ne yake tafiya da haka magana alhamis kuma bai taso ba haka ya kamata mutum ya jera wallahu a'lam na yawa babu kuma sallar ta yi daidai wa yake wasu ne ya ga a masallaci aka sa laren da ya kira sallah daban wanda ya yi kama daban wanda ya yi sallah wanda ya hudu ba daban wanda ya yi sallah daban duka zai ba kuma sallar ta yi galibi haka in ka ga haka kuma za ka samu akwai dalili wataƙila ba za ka san dalilin ba yawa da ka gani akwai dalilin da suke sa hakan ta faru amma ka kaddara ma ba wani dalili aka yi haka don sallah ta yi Allah Allah.
No.
Ma'aikacin gwamnati wanda ya ritaya sai aka ba shi kudinsa na dukkan kudin dukulalle ko to ya danganta idan da mun yana zakka a jiyonin da kyau in da mun yana zakka a shekara misali yana zakka ramadan ko na almuharram sai aka ba shi kudin sa yanzu muna rajuwa tani ko kabar ne ba rabiul awwal ba na kabar wata nawa na biyu a to al-muharram na farko kusan duk ba mun burge januwari ko ba wata na biyu sai aka ba shi ai kaga kafin a yi kamar ramadan ya zo akwai wata nawa ga safar almuharrar safar ga rabiul awwal ga rabiul thani ga jumadal ula ga jumadal thani ga rajab idan yana zakka to sai ramadana ta yi daman abin da aka ba shi ɗan uwa ne na kuɗinsa da yake yin zakka an ji wannan ɗaya idan baya zakka daman bai da kuɗin zakka to yanzu da aka ba shi bayan zai yi zakka ba sai sun shekara ne yake da magana ta fito yanzu ya samu kuɗi yanzu ya zama mai kuɗi na zakka na yau yau nawa ga wata sha biyu ga watan safar na to sai sha biyu ga watan safar shekara ta hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da da da hamsin da shida oh na nawa to arba'in da shida dan ba suna gani a nan ne suke gyara da da wane ne sai shekara ta zago ranar ita yau sai ranar zai ba da zai soma zakka ai kun ga bambanci dama wannan shi yana zakka yanzu ya samu kuɗi kawai yan uwa ne da kuɗin shi na sun jora sun jona yan uwansu da haka daren zakkai shi zai ci gaba da haddasu ya ba da zakka wannan ya ba shi kuɗi bai da ba da zakka bai da kusan ka to ba yau zai zakka ba sai duk shekara a halinsa zai so mu bada zakka Allah ala alaikum assalam shi ke da mana babu labarin su babu zakka mana ba idan shekara ta zago babu labarin su babu labarin zakka laifi ɗaya mutum zai yi in shekara ta zago babu labarin su wanda shi kuma inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama a ce da gangan dan baya son yayi zakka da ya ga lokaci ya kusa sai mutu wani na wasan kura misali wannan kuma zai haɗu da Allah amma kawai rayuwarka ai musulunci bai sa ma wata ka'ida kanka kankan barna ya hana ka kada ka yi barna wala tusrifu inna la la yuhibbul muslimin ko kada ku yi barna kada ka yi almubazzaranci ko duka amma in ba haka ba za ka yi harkar rayuwarka abinda kake bukata ka siya abin da yake in ya kai ba zakka ba wani laifi da kai wajen Allah dan baka da shi daman kaida sai ya kai hatta ya hula alaihi alhawl sai shekara daya ta same ka da dukiya kamun ka soma zakka alaikum assalam ba na ji yawa na na ci gaba na sai mun zai so sabbi zai je lahira zai bayani kaji abin da yake bada sai ya ga lokacin da ka zai ma zai shigo zafi saboda aiki abin haya ba su damun ake ba da haya a'a kuɗin da suka tara ake ba da haya inda mutum yana da wayo da hankali da sanin Allah da fuskantar lahira ai har kamata ya yi ma in shekara ta kusa ya yi tattara su don me don ya samu ya ba da zakka ba ma wai yayi maza ya je to ba kamata ya bar fiyawa ma dan ya bada zakka wannan zakka da Allah ya ce a ringa bayarwa fa alheri ne ga me ba da ita wallahi alheri ne soyayya ce ta Allah tsarki ne ga zukatan mutane tsarki ne ga dukiyar mutane zaman lafiyar mutane ne galibi mutane da suke ibada zakka Allah madaukakin sarki ai ba ya kyale za ka ga kuɗin an ji an kashe shi wani sai Allah ya mai da shi to tun da ka ki bada zakka to bari a mai da kuɗin ka ya zama kuɗin likita kudin asibiti ai haka Allah ya ce zaman mutane kaga mutum yana ta dili baya indiya baya jamani baya italy nan yaji ya kashe dala dubu goma sha biyar daba duk ashirin da biyar ko ba lafiya watakila sanadiyar da watakila duk abin da zai ba da wuce dala dubu biyar misali ya zauna lafiya na ko gobara ina nan da haya ko barayi duka jarraba ce ta Allah haka za ka gani ɗazun nan daga kaduna wani amini na ne ya buga mun waya duk ba zan kira ba don ka yake gaya mun cewa ka san me ya faru da wani na ce ya ce akwai abokinsa wato mutum ya rasu ya bar dukiya na sai yaransa ga wadda uwarsa da uwar sai ta karbi dukiyar sai ta rike shi kuma yana shaye-shaye yaro shi ne har ma ta kai shi gidan gyaran hali shi ne da ya fito kawai sai ya ɗauki lauya sai ya matsa uwar a kotu da yanzu shi ya kai shekara kusan talatin da aka ba aka yi ta ce aka ce mata dole ka ba shi kudinsa aka yi shari'a da lauyoyi aka ta ba shi kuɗi ta ba shi kuɗi wajen biliyan ba ma ɗaya ba ba biyu ba shi ne sai da gidan da uwar take tare suke abu mara ya sa ke gaya musu sai ita uwar sai sai aure shine sai ce san ce uwar babar gidan ya kori uwar a gidan ba uwarsa ya kore ta a gidan da har ma wai da gadon ta a ciki amma ce san ba ka ba ta ce ta tun da yana shaye shaye ba ka san ba abin da za a ce wanda yake shaye shaye kuma ba mamaki duk abin da zai iya yi na duk abin da kake tunani na mutuntaka da mutunci da sanin waye wannan ai kaga ni ina na amma duka kulatar magana shine mutane idan Allah ya ba su kuɗi su yi kokari su nemi lahira da kuɗin su yara a musu tarbiyya yara a ba su ilimin addini na a nuna musu Allah an ba su tsaraba mai kyau arziki na Allah ne wanda duk Allah ya nufa zai arziki ba sai an tara mar kuɗi ba eh wanda kuma Allah ya nufa ba zai ba ko an tara ba za su taru ba yawa sai an tara ba za su taru ba mutum na lahira ya bar baya da ƙura ya bar ana tarjima a kan dukiyarsa shi kuma yana can a kabari kuma zai tashi ran kiyama ya amsa yadda aka yi ya samu wannan fa dukiya mai kyau kenan wannan dukiyar abin nan to bari a ce mutum katan kuɗin ya yi shi kuma ya mutu ya bari ana ta rigima zai sha bayani a lahira jama'a lahira gaskiya ne ba wallahi gaskiya ne Allah ya tsare mu za ka abin da ya fi muhimmanci ga al'umma shine a ba yara tarbiyya ba su ilimi san Allah shi ke na akwai mu sana'a arziki kuma shi yake badawa eh Allah shi ya da dalalar da bin kai اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وقتلنا ربنا إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا سبل السلام يا هدي السلام وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وبدن اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأجرتك عن مجال مجاهدنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا خير هكذا هو ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين امين